da salatul fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا في الظفر هيو من أنا أكن أصر ويخلق ما لا تعلم yana daga cikin wa ya khaliqu ma la ta'lam wanda ya gigita duniya technology da ya fita ya gigita duniya har ba rocket kumbo apollo 11 din nan da ake faɗa aka harba shi 68 zuwa 9 ya je duniyar wata wannan abu ya daga kan turawa kwarai da gaske ya daga kan turawa kwarai da gaske ya gigita musulmi waɗanda suka zaci wannan babu shi a cikin karantarwa addininsu ya gigita su farai da gaske kafin a yi haka da shekara takwas manya daga cikin ƙasarmu akwai sa muhammadu sunusi sarkin kano sunusi sardauna da tumbasado shehu abdulmalik wake ne da yana ambasadar london da wayansu daga cikin manya akwai wazirin katsina to sun tafi america din an je an kai su wajen da ake kera shi kumbo apollo din an je an kai su wajen sun ce sai da aka sauka sai da aka hawa hawa bakwai a ƙasa sannan ma'aikatar take yadda ko da rasha ta harbo makami to makamin ba zai iya tarar da can inda america take kera ba don a wannan lokacin da rasha da america ne kadai suke yaki tsakaninsu suke gasar mamaye duniya duk baki daya to suka gani aka ce musu wannan ba zai tafi duniyar wata ne to su suke ganin wannan tatsuniyar bature ne ya wannan ba kwata-kwata ba zai yiwu ba to wannan ba kwata-kwata ba zai yiwu ba to sai gashi wajen shekara takwas an gama kuma an harba shi to har ba wannan fa ya sa duniya ta yi wani irin numfashi duniya ta sake wani sabon lale domin zuwa duniyar wata ne ya jawo duk ake kai na'urori can shine duk wannan su satellite ɗin kuma su wayoyin nan su wane ne wata yana kallon ko'ina wata ya kai ko'ina to kan an sa area a can in an harba area a can to za ka iya kamo mutumin ko'ina komai surkucin daji komai surkucin wane ne wata yana kallonsa yana kallonsa wata ya kai ko ina to wannan sabon duniya ta sake wani waya khaliqu ma la ta'lamu ya sake sabon faruwa to abin yayi zafi kwarai da gaske yayi wa malamai nauyi su iya fahimtar wannan yana daga cikin manyan malamai na misira dama inda za a faɗi malamai su ake fara faɗa ko bagadad ko abu babbar jami'ar musulunci azhar duk da karawani ta riga ta amma dai Allah bai sa karawani ta yi tashe irin ta azhar ba shehu ibrahim din ne ma radiyallahu ta'ala anhu ya kama karawani din da azhar din ma ya kulla kawance ya zama shine shugaban haɗin kan tsakanin karawani da jami'a azhar radiyallahu ta'ala anhu to malaman azhar sun nuna ina kwata-kwata wannan ba zai yiwu ba farfesosin da daktocin da manyan mace sam ba zai yiwu ba wata da yake sama ta hudu yake kaza kaza dai duk iya addini na takalidi da aka koya addini na littattafan da ba su haura kowanne dai fassara qur'ani ita dai aya za ta faɗa muku Allah zai faɗi tibiyan zai faɗa muku to kuma sauran bayani kowa iya hankalinsa kowa iya hankalinsa ko annabi ya fassara shi yanke to shi ma wani zuwa kuma hadisin dole sai malamai sun warware ga abin da ake nufi to sannan za ka ta ganin wannan bambance bambance to azhar suka nuna kwata kwata ma ba zai yi ba to su kuma manya manyan malamai na saudiya su kuma suka ce a'a ai ba wai ma ba zai yi ba ai duk wanda ya yarda ma ya kafirta ya kafirta kamar yadda bin Baz yana nan da fatawarsa cewa duk wanda ya ce duniya tana kewaye ra- rana duk wanda ya ce duniya tana kewaye wannan ya kafirta ya da abubuwa dai da ilimin technology ne zai iya sanin wannan ba wai dan malami kawai ya iya fassara littafi ya iya wannan gangariyar malamai din ma kenan ina kuma irin wanda ma ba a ci a samu a ciki ba to shehu radiyallahu anhu muna ta cewa mun gode Allah da ya babu shehu kaza kaza na waje yana ganin kaman wani kamba ma ne amin ya ya abu ya wayar wa da musulmin zamanin sa kai ya wayar da kai cikin karatu ya wayar da kai cikin karatu da turawa ne da yanzu kaga sunayensa cikin abubuwa hotunansa cikin abubuwa girma mutum mutuminsa su tun da ba haram bane a cikin abubuwa saboda su duk wanda ya wayar musu da kai cikin wani ilimi cikin wani abu suna jinjina masa su ba su da jayayya na? ba su da jayayya mu ne da a'udhu billahi to shi to shi ya tsawon wannan sa da sanda da abu ya dinga kewaye waɗannan ƙasashe sai ne me na mamaki ku da za ku ce ba a je duniya an je za a je gaba da nan ma sai ne annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ba wannan kere kere ba wannan abu ya ce ya je fiye da nan ya je sama ta bakwai sidratul muntaha qaba qausaini au adna sallallahu alaihi wasallam to sai ne saboda tsabar gaskatawa sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu aka sa masa siddiqu ma a wannan rana ka ji abin da ya faru ce mai faru ai an ce abokinka ya ce ya je baitul maqdis yace wallahi da ya ce min ya je sama ma zan gaskata shi sai me yayi wannan abu a ce hmm suka ce to ai ko ya ce ya je amma akwai wanda sai da suka yarda akan Isra'ila to shehurun sannan ya tafi wajen Saudiya din shehurun billahi ya shiga nan baba ne duk wannan zancen abubuwa duk yana nan duk kwanan nan ya gaya musu shehu kai yanzu ka yi ce ai an yi ma ba wai zancen wai wanda ya yadda kafurci ba a'a wanda ya yadda ne ma gangariyar musulmi alaka to shi ne wannan wasiƙa ya wannan wasiƙa ta wayan mana da kai mu 'yan afirka cewa an yi kowa kuma ya ƙara ƙoƙari duk yana nan a cikin fasara waya kaluku ma la ta'lamu yawa yawa da wancan malamai kai yawa a take a nan yawa shugaban kasa America ma gaba ki da wasiƙa cewa yana godewa Allah da Allah ya sa yau ilimin dan adam ya kai girman da yau dan adam har ya jefa kumbo a bolo har ya je kan duniyar wata ya dan adam har ya taka wata wannan kudura Allah ce mai ban mamaki wannan watan da muke kallo ina ya ce ga dan adam khalifan Allah yau ya tattaka shi dan za ka san dan adam ya fi karfin komai watan gaba ɗaya dan adam ya fi karfin sa gashi ya taka shi gaba ki da to ce wannan to ya gode wa Allah ya ne wa shugaban ƙasa America munna ya ne wa ƴan ƙasa America munna da Allah ya bada wannan kudura a hannun dan America mu ba mu da hasada ba mu da kishi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu gabar da kuke da mutane kasa hana ku musu adalci in ji Allah yi idilu ku yi adalci wanda ya abu a ce yayi wanda bai ba bai yi ba wanda bai yi ba sai wace to yana yana yawa shugaban kasa murna na America yana yawa yan kasa America murna da Allah ya nuna wannan kudura yau ilimi ya kai yau ilimi ya kai har ga dan kasa America ya taka kan wata ya taka kan wata sannan shugaban kasa ya yi murna cewa a zamaninsa ne Allah ya sa wannan abu ya tabbata ya tabbata sannan shawai ce ina so ka gaya min da malaman fizik na candidate wa'anda su ne suka yi wannan irin kokari sannan a gaya min da gwarazan nan guda uku wa'anda suka daga tutar ilimi gwarazan nan guda uku da suka daga tutar ilimi su suka yadda aka sa su cikin jirgin aka yi gwaji aka gwada da shi jirgin ya je duniya wata da jirgin ya fashe ko jirgin ya tafi to da shi kenan ba da sun rasa rayuwarsu su suka daga ilimi to wannan wasiƙa ta yi musu daɗi wannan wasiƙa ga ta muna da su shawai sai suka da irin wannan wasiƙa da sun hana duniya bacci wa wa wa mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza to ya daga cikin abin da shehu radiyallahu anhu ya rubuta a wannan lokaci na wayewa da malamai kai saboda duk hujjar da malamai suka kawo ne ce ai ta nuna za a ce ai ta nuna za a ce ai wannan tashin kiyama ne ce ba komai ne wajen Allah ba kuma ya sa ya zama a duniya din na kiyaman na nan kuma ya shi na kiyaman da ya zama a duniya yana daga cikin abin da shehu radiyallahu anhu ya yi risalatu gazul fada an sa mata wasiƙar wato hujjojin lalle an harba kumbu a kolo wannan kumbu a kolo da mawaka suke ta abubuwa ha ji ba kwarewa shehu radiyallahu anhu shi ya yadda lokacin da in ka yadda maganin ka ake wani mahaukaci ne kai ko baka san ma ina kai wai malaman fa to shi yake bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ai duk abin godiya Allah komai da kake gani yana bayyana kudura Allah yake nuna godiyan Allah ya kirari ne ma'ana kirari da Allah ko me ya kai ya baka mamakin abun kuma a take a nan ka san to ga wannan abun fa kudura Allah to in dai wannan kwarewar wani to ina kuma mai mai kudura duk da baki da ina Allah tabaraka wa ta'ala sannan zai baka cewa kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana da girma yana da ɗaukaka tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin hankali ga aikin sama aikin bayin sama tukun ya ba wa ɗan adam kalifansa aiki wanda ya fi ƙarfin hankali kuma ta nan za ka san ɗan adam ɗin nan ba wai abota masa ba shi ke ta nan za ka san ɗan adam ɗin nan ba wai abota masa ba amma ɗan adam ɗin nan abu ne mai girma wala kad karramna bani adama ko ta nan kawai ko ta wannan aya ka san ɗan adam girma ne da shi bare kuma a zo inni ja'ilun fil ardi khalifa dan adam kalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala to me zai gagare shi kalifan Allah ne ba dan wai Allah ya rasu ko Allah zai taga a'a amma dai kalifan Allah ne idan ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ard wa ta'alakum kulafa ala dukkan mu kalifofi ne na Allah tabaraka wa ta'ala mu gina kasa mu raya kasa mu kaza kaza Allah ya sakan mana kudurar ma ya sakan mana iradan ma sai dai kai sakwa sakwa ko me Allah na ga gidan da adam shi ma gashi nan yana da mulki gashi da kujera shi ma kursiyin sa ga nan kuma yake nan shi ma a yi kan daidai da kuma gado da da waye duka ma kuma da yan aishan sa shi ma a je a ce da hajiya ta yi kaza kaza a kasa a yi kaza wanda ya ji shi kuma yake nan ai lalle ya yi mana hidima za mu raya shi za a yi kaza wanda ai lalle ya raina mu ai sai mun karya shi sai mun kalifancin ya motsa na Allah tabaraka wa ta'ala to alhamdulillah to alhamdulillah kirari ne ga Allah tabaraka wa ɗan adam shi kansa alhamdulillah ne shi kansa kirari ne ga Allah ayyukan ma kai kanka da kake tafiya din ma kirari ne ga Allah kamar yadda duk wata kira da gani kirari ne ga nasara shi ga kudura kirari ne ga wanda ya da kaga wata mutane ga kai wannan wanda ya kera wannan abu lalle yayi kaza to ina kuma kira ta Allah to bare dan adam waye sai ya kera dan adam irin wannan to alhamdulillah dukkan kirari ya tabbata ga Allah al'awwal Allah nan da yake farko ba komai kafin shi al'ashiru Allah nan da yake ƙarshe ba komai kafin shi zahiru Allah nan da yake sarari ba komai da yanzu shi albaqir Allah nan da yake boye yake ciki ba komai da ya isa ya riske shi ba komai a ciki sai shi wa huwa shine kawai wa huwa shi Allah nan bi kulli shay'in ga kowane abu alimu masani Allah ya san komai tabaraka wa ta'ala kuma ba komai ne a wajen sa ya sanar da komai din dan ya san dan ya sanar da kai kuma da hayo baka yi zama shi ba saboda ittisaf wal imdad al hayy Allah din nan rayayye al qadim Allah din nan da ba shi da farko al mutazir Allah mai shirya lamurmura al mutazir al alim Allah nan mai shirya lamurmuran halitta gaba ɗaya shi ya shirki ya halitta halittan kuma shi yake shirya lamurmuranta azalan wa abadan al'ajiyi maɗaukaki al'azimi mai girma lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kini bai zamanto ga Allah ba al-fard Allah nan makadaici a sama da abin nufi da bukata subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wata ala ya ɗaukaka amma ya suguna ga abin da ake subanta suke subanta shi da shi kafirai laysa kamithlihi shay wani abu bai yi kama da shi ba wa huwa shine kuma as-sami'u mai ji al-basiru imana wannan aya ta hada kishiyoyi guda biyu laysa kamithlihi shay to amma kuma da wa huwa as-sami'u al-basiru kuma sai malamai shi ta koyi tafakkuri la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar dan me kai kaza Allah dan me za a yi kaza duk yanda aka sato sai karɓa kawai wahum yas'aluna bayi su ake tambaya abda bi qudrati shi ya kage halitta shi ya kage creator da ake ta shi ya kage halitta ranar da babu yake ya kage ta bi qudratihi da ikonsa wa ilmihi da iliminsa wa hikimatihi da hikimarsa wa mashi'atihi da ganin damarsa shi ya kagi al'insana ɗan adam wanda alahu kalifatahu ya sanya shi kalifancinsa mun taɓa bayanin kalifanci a nan waje wannan waje in aka dinga maganar kalifancin Allah kalifancin Allah dan dolo ko shata sha a cikin karatu yanzu yanzu ya ce ma an mai da shi Allah kuma ba wani ba a mai da shi Allah ba ya isa dai ɗan adam kalifan Allah kuma yana daga hikimar Qur'ani maudu'in Qur'ani shi Qur'ani duk abin da yake faɗa ya san me yake faɗa kuma duk inda ya ajiye kalma ta nan wajen ce ta nan wajen ce in Allah tabaraka ta'ala ya dubi zahirin dan adam jini da tsoka da waye tabo taban ma sai da yawa yi sai ka laqad khalaqana al-insana mun halitta dan adam nan khalaqa kira ya dan adam akai da babu shi amma in ya dubi bai za su waitu wani fakti fi min ruhi da in na daidaita shi na kira shi na busa man raina yanda ya dace da Allah tabaraka wata'ala magana ce mai dimbin yawa ana to nan kuwa ba kalaka za ka ji ya ce ba inni ja'ilun fil ardi khalifa nan kuma khalifancin ake duba nan ku dauko shi za a yi gashi a zo ajiye shi akan kasa to sai ka san wannan ayoyin qur'ani za ka ga in ya dubi jikin adadin kaza kaza aka ga an ce dan adam raurauna ne karanta ne ba kowa bane kaza kaza in aka dubo wannan hasken kuma a dinga yaban in aka dubo wancan wajen a ce ba za ka iya shiryar da wanda kaga dama ba kaza in aka dubo wancan hasken ba a ce wallahi tallahi kana shiryawa har qur'ani za ka in baka sani ya ka ce warware magana za ka za ga idan wanda bai sani bai ya kama tafsiri da dai qur'ani ya sha wuya kwarai daga sai ga Qur'ani ya sha wuya to kalifan kalifan kenan to Allah ya sanya dan adam kalifan sa ne tabaraka wa ta'ala to to faji ba kuma in kaji an ce ga kalifan wani ma'ana wancan ya rasu in kaji an ce ga kalifan sarki wani ko ga kalifan malam wani ko ga kaza kaza kaza amma shi ko Allah raye ne da bai taɓa rasuwa ba amma dai dan ka san girmamawa ne ga dan adam kuma ka san dan ka karbi abu wajen wani dan adam dan uwanka ba ya zama shirka ba irin na wannan shirka shirka shirka ta wannan zamanin mutum bai san abu ba a kalima ne sai abin da zaka karɓa wajen Allah ko karɓa wajen wajen dan adam din wajen Allah ka karɓa tabaraka wa ta'ala to komai ma sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina shi ga wani ba kuma dan ya kasa ba haka sarauta take kowane ministan ma'adanai ministan gidaje ministan kaza ministan kuɗi ministan noma ministan kaza ministan kaza in ruwa ne ya ga ni ka ido in karɓar rai ne ga azara ido in busa rai ne ga isra'ilu in kawo hayi ne ga su jibril na su ne ministocin nan wajen in ahalakan ne ma su ne ministocin nan komai komai in kawo saƙon nema kowace jama'a ga ministan da aka aiko ga annabin da zai zo ya kama ta Allah ya fi kusa da wannan annabin da halittarsa amma sai shi aka aiko to duk wannan yana daga cikin kasan girman dan adam da abu amma duk da wannan girma nasa duk da wannan haƙa'iku da raƙa'iku da Allah ya sa a cikinsa abdu ne bawa ne to bawa ne na Allah to amma fa mai girma wanda duk sufar mai gidansa tana tare da shi to me yasa ba za a bauta mu ba da shi ba shi aka ba kowa ba ne shi ba shi ne mai abin tun asali ba shi ba shi aka girma ma shi kawai aka aka ba shi shi ko Allah shi ne mai abin azalan wa abadan tabaraka wa ta'ala to wa abda al kauna Allah shi ya kage halitta kaunu duka duk abin da ba Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana a Qur'ani allamal insana Allah shi ya sanar da dan adam malam ya alam abin da dan adam bai sani ba to dan dan adam ya zama mai ilimi dan dan adam ya yi waɗansu abubuwa mamaki sai ne ai ba abin ma Allah ne mai sanar da shi da kansa tabaraka wa ta'ala ko wani ƙwararren malami ko wani ƙwararren farfesa aka ce ya karantar da mutum ko a cewa ne ya yi karatu a wata jami'a ta america ko wata jami'a ta london ko ta ai za a san wannan karatunsa daban da wanda ya karatu kaza to ina kuma wanda Allah ne ya sanar da shi wannan dukkan dan adam dukkan dan adam waye sanar da shi yayi yayi rarrafe waye ya sanar da shi yadda ake tsotson nono uwar da ta iya tusa masa dan jibirin da aka haifa yanzu uwar da ta iya tusa mar kan nonon a baki amma ya bakinsa zai eh, ya za- ya zuƙo to wannan kuma sanarwa Allah ce ya zai yi rarrafe wannan kuma sanarwa Allah ce ba wanda za ka ga an dau- eh, kifa shi ana koya man rarrafe a koya man zama dai a koya amma dai rarrafe wannan kuma tun ana ya karya kafa ya kafa sai a ga "Ayo, yau ya ja yau ya ja da kaza kaza to tun daga nan za ka ga akwai sanarwa Allah akwai sanarwa da kai ka san ta fi ƙarfi sanarwa dan adam to kuma a sanarwa to sannan kuma yazo ya ƙara da ilimin wani da shanye ilimin wanda ya shanye ilimin wanda to malamai sun ce komai na ilimi yana nan cikin ruhin dan adam amma wannan jikin sai iya abin da ya girma a ciki duk wannan karatun da ake wai kaman karkaɗe kura abin ake kaman tunawa ake shikenan sai ka ji ka iya yaran dama yana nan a cikin ka sai ka ji ka san abu dama yana nan sai ka ji ka yi kaza kaza da haka Allah yake cewa da Annabi Muhammad da zakir ka tuna ka tuna dan mutum bai san abu ba zai tuna To, kowa ya sani kowa abin yana nan duk kowai abin yana nan amma sai kuma an tuna ma an karantar da kai to allamal insana Allah shi ya sanar da dan adam malan ya ala abin da dan adam bai sani ba ta'aliman kuma wannan karantarwar ta Allah mustamirran zartacciya ta hannan da tashi jama Allah yana sanar da dan adam malan ya ala abin da bai sani ba mutajaddidan kuma kullun sanarwa tana sabon zuwa in da ɗan adam sai dai ya san ingarman doki ya san doki mai kaza kumetu ya san wane ne da takamar su kenan kaza kaza kaza ya san rakumi iri kaza ya san kaza kaza ko ya san tsaba ya san ɗan adam ya kaza kaza yau kuma ya san wa'annan motoci ya san wa'annan jirage ya iya kera su kowane zamani kowane zamani za a ga wannan karantarwa tana sabuta wa qurrabbi zidni ilma duk ilimin da ka gani ce ne Allah ƙara min ilimi kamar ana gaya ma ne akwai ilimai suna nan ba adadi a gabanka duk ilimin da ka gani ka ce Allah ƙara min ilimi kar ka tsaya rigima akan wannan ga bin ilimai nawa ne yanzu ana ta rigima akan ɗan wani abu da cikin cokali da bai ci a ma kalle shi ba ma amma yau shi ake ta gwaggwamare a kai ake ta faɗa a kai ake ta Ina wannan ilimin suna nan ko lalansu ma ba a buɗa ba. Ko lalansu ma ba a buɗa ba. Yanzu kai wanda ya zo yake ta tunkoro annabinsa bai san gaiba kaza kaza shi ne zai iya wani technology na wannan zamani da tura ta shige sai da shi. Ai bai yi komai ba. Tunda shi a sasan shi bai yadda za a sani ba. Bai yadda za a sani ba. Da shi ba za a sani ba. In ko ya zagi annabinsa ya yabi bature to ai kuwa taɗewa ta isa. Ai kuwa taɗewa ta isa. to wanda ilimi Allah zai ta sanar da shi kuma ya ta sabuntuwa kullun sabuntuwa to yana daga sabuntuwa ga Allah nan ya sanar da kumbo a kolo ga shi nan kuma an harba shi ya je to sai ne har za a ce duk wanda ya dama ba ma wanda ya harba abun ba ba kuma wanda ya karatu a kai da kai dama ka zama kafiri kafirci ba shi da wuya kenan wa qur rabbi wala yahiduna bi shay'in min ilmi kuma Allah ya ce bayinsa ba sa kewayewa da wani abu min ilimi ɗan kaɗan na daga ilimin Allah illa bi masha sai abin da Allah ya ga dama duk wani kimiyyar duk wani technology duk wani ma'arifan zuwa wai min ilimi ɗan kaɗan ne daga cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala dai dai an koma allura a teku a talantin a fito da ita ba to in ta duk ilimin da ba ya samu in sun rage wa Allah wani abu abin da alluran nan ta rage tabaraka to in ka san wannan ai kai duk abin da ka samu sai dai ka ce rabbi zidni ilma ka zama jahannama mana halin tala'at duk in an watsa mata an watsa ce ke kin tira da sai halin mazid a karo mana a karo sai waya fa'ul jabbaru kadama sai jabbaru ma ya dora diga digin sa tukun sannan za ta shiga to ka zama haka har sai jabbaru kam ya dora diga digin sa a zuciyar da kuma ma'arifa to nan za ka san yanzu ka an gama da kai abin ya fi karfin ka kuma yanzu ga baki da to ga wala hidna bi shay'in min ilmihi illa bima sha sai abin da Allah ya so wa fawqa kulli zi ilmin alim kaman duk wani malami akwai malami sama sa ha azo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa fawqa kulli zi ilmin alim wa allama adama al-asma'a kullaha Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanar da Adamu sunaye dukkanta dukkan sunaye Allah tabaraka wa ta'ala to yanzu idan ma mun dauka wa'annan sunaye na zahiri su aiko adamu ba kamar su kuma wannan sunaye azalan wa abadan duk abin da kai sai yanzu ka kero shi kai ka sa masa suna kai kaza shi ko adam ya san sunan da ma tun duk da baki daya ya san sunan tuntuni an riga an gaya maka zai zo da sai a wannan abu kaza ne ya kai kasance ana sani kin kaza duk gaba wa allama adam da suma a kulla wa ma adraka ma wa ya sanar da kai ne wa'annan sunaye wa ya sanar da kai nahmaduhu muna gode wa Allah muna kirari a gare shi wa nashkuruhu muna gode masa ara an ala wa nashkuruhu muna gode masa an arana al-haqa Allah ya nuna mana gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana hadaran sa hakan ita ce gaskiya ko Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce wa razaqana tiba'ahu ya azurta mu binta wal batila batilan barna barna ce wa razaqana bahu ya azurta mu ne santata وهو القديم الله شيني مرة فرقه الباقي مرة قرشي يسأله من في السماوات والأرض إن سما da na kasan duk tambayar sa suke duk kowa ma daukan tarbiyyar ke ya ma'arifa har mu yanzu ya muga ai jibril sun fi kusa ai jibril sun fi kusa ko kuwa hamalatul arsh wa inda suke yau yana kan waje gado a zaune kuma wanda suka dauka na ai sun sanin kaza kaza ko ta'alallahu an zalika Allah ya fi karfin haka su kansu neman Allah su ba an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Isra'i da sayyidina Jibril ba manzo Allah sallallahu alaihi ana tafi sai ga wani mala'ika yana gaggawa ya sulmiyo Jibril ya kare shi ya ce gaida Muhammad shugaban ka gaida shi an aiko shi ne ga aiko sai ga shi ne ya gaida shi Jibril ya ce Muhammad da aiko gaida wannan kai ma wannan babban ne a cikin mala'ikun Allah shi to Jibril ina za ku ne ce akai mu je Allah ya kirhamu sai to ainihin wajen sa na tafi yanzu sai to kama gaban ka mu kama gaban mu ainihin wajen sa ne shi ya yi kasa ya yi wajen sa su kuma sun yi sama sun yi wajen sa duka ba dai tabaraka wa ta'ala kenan Allah ba ya fi karfin abu da aka manzo Allah ya ta ku dora ni kan Yunusa ni ya da naje saman sama shi ko sai da je kasan kasa kowa kuma ya ce la ilaha illa anta ga sunan to ta gani to tabaraka wa ta'ala to ya tsalu man fisa da na saman da na ƙasan duk tambayarsa duk nemansa suke kulle yau min huwa fi sha'ani kullun a cikin lamari yake tabaraka wa ta'ala kulle yau min huwa fi sha'ani kullun a cikin gabatar da wani lamari yake wani malam ya yi wa'azi ba kulle yau min huwa fi sha'ani Allah kullun a cikin lamari yake Allah kullun a cikin lamari yake to sai Kabir ya bayyana a gare shi yace kamar yaya sannan ya je a rasa ko abu malami ya gidi ce ya je ta duba qur'ani ya ta duba zafai har asuba ta kusa bacci ya kwani sai ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce idan ne tambayar nan ya dawo ma ka ce umurun yubiha la yaktabiha bayyana ta kawai yake ba wai sannan an kage ta ba an yi ta an gama tuntuni sai dai yanzu lokacin bayyana ta wa man nazudu illa bi qadarin ma'ruf to shikenan da safe ya ƙara zuwa aka zauna aka ci gaba da karatu sai hadir ya ƙara dawa wani rabiyallah ya ƙara dawa shi kai ya lamarin nasa yake sai ana yace umurun yuziya la yasaja ita salli alaman Allah maka haza to kai salati ga wanda yazo ya gaya ma ya san annabi sai karanta da salli alaman Allah maka haza ina lati ga wanda yazo kai waye waye ne kai shi ganin kadir ya juya kawai duk inda ya taka mutum ya ga yana yin ko ce oho manya ne ne suka zo ba ne mutum to to ba shi ma ya kalli kuma la ta'lamu kadir yana daga ciki gashi nan to gurin ya to kullawa min huwa fi sha'ani wa hiya shu'unin lamurmura ne yubdiha da yake bayyana ta la shu'unin yabtaji ba wai sannan aka kare ta ba an yi an gama wallahu kala bayan Allah kullun kai kun kun kun kun kun kun kun kun ake ta yi kamar kashe kai a'a kun an faɗe ta tuni an gama ta an gama ba da abubuwa duk suna cikin so suna cikin so sai dai a dinga fitar da su duk gabaki da to wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikata to a wannan ayan ka duba ai ba wani abin mamaki kowa ya kera abin da zai kera man waye ya kera Allah wannan ma'arifa ai duk mu'mine sun kai wannan ma'arifa za ga ana faɗa mutum da shi da jima wani ya Allah ne ya yi ba shi na Allah da yi ba ai da hakuri Allah ne yayi wannan ma'arifa duk mu'mine ma sun kaina mu'mine in sun gabi Allah ya ga duk sun san wallahi kalaka kuma ma ta amalu to yanzu duk wa'annan ayoyi da Shehu radiyallahu anhu ya kawo in dai ka sani kamar yadda ya kara a rediyo ina ai ka yanzu duk ko me ma za a yi ba abin mamaki to me idan ka yadda da ko an yi waya ko an je duniya wata a ce kai kafiri ne me na kafirci a ce ko ka yadda da karamar wali ko ka yadda da wani bawan Allah da ya kaza me na kafirci a ce me ya fi karfin duk wannan abin da aka faɗa me ya fi karfin ilimin da Allah ya sanar da kai to wa ashhadu an la ilaha illallah na ce da ba wani ubangiji sai Allah illallah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a shi da wani suke shirya kaza kaza ta'ala Allah an zalika ba shi da abokin tarayya wa annahu shi ubangiji huwa rabbu shi'ri na yi imani shine ubangijin surayya sai kenan wato ba ba ma duniya ba ku shirya wata sai an tako surayya ma su ba ma sura ya ba wata rana sai an tako muzika sai an tako ma sai an tako jigida sai an tako kuɗaridu sai an tako kaza su ko wannan sun sun shiga wata da biliyoyin milamilai sun shiga sun shiga wata da biliyoyin milamilai to ba wai ma dan an taka wannan ba a'a manya sun gano su za za a tako abin da ya na rantsa da ubangiji huwa rabbu shire wa anna muhammadan na shaida cewa annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasulu ma'aikinsa ne allazi arada bihi allan da ya hau da manzon allah sallallahu alaihi zuwa saman sama jana sai da aka hau fata dalla aka sauka sai da aka je tsaba kausaini tsakanin tankwaran baka guda biyu ba wasu aka cikin hasara ko kuma ba ku ce da aka je tsakanin opening bracket da closing bracket au adina ko ku haɗe shi ya zama cycle wani fasara shi wanda ya ma'ana au adana sai da aka je ba muhammadu ba sifarsa ba sunansa ba zatinsa ba aikinsa sai allah sai sifar allah sai sunan allah sai zatin allah sai aikin allah au adana tabaraka wa ta'ala to ka gani ko to yanzu mu musulmi mu da aka yi isra'i da mi'raji da annabinmu to ne abu mamaki dan wani mutum ya zo ya hau kan duniya wata ga qur'ani na gaya mana waya kalu kuma za ta alamu abubuwan hawa ba ma wayar jirgin sama ba ashe za a hauro ken ma a je duniya wata waya san ma kuma abu to ga gani nan kuma mu'minai za mu zo su ko mu'minai sai su ta kera roketin su na ibada na salati ga annabi na aiki na zikiri na su ko sai fada Allah ma da kaya alwala abin mamaki su sai da suka kera aka hau duniya wata aka yi tafiya mu da kaza kaza shi ko musulmi jibi karamarsa da ya yi alwala ya yi kaza kaza masallaci zai shigo ya zai ce Allahu akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gashi yana munajati da Allah ba sai ya je al'arshi ko kaza kaza gashi yana magana da Allah dabara kuma an ce kai ya tofa yau a gaban alƙibla fuska Allah ce nan saboda wata ala ko ni bana kai abu kuma ma abin mamaki in yana tsaye ma zai ga ai na dan yi sama ko to wasjudu wa qasari kwa da sujada yanzu muke kusa lokacin da kai sujada an fi kusa tabaraka wa ta'ala na wani Allah da kamalin ya fi ƙarfin hankali amma mutum ya imani sai ya ce zai gwada da hankali sai ya kaza zai yi ya kaza zai yi yi imani ke wannan to rabbu a radabi Allah da ya yi hau da manzon Allah sama ba da ma asra bayan ya yi tafiyar dare da shi ya yi tafiya daga makka zuwa baitul maqdis a cikin سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك ليلا ya nakara shi ma'ana ɗan wani lokaci daga dare da aka kamar Allah da warka zala nuna mana ai za a kera jirage kuma ku dinga irin wannan Isra'il mutum ya shiga jirgi karfe takwas na dare zuwa daga makka zuwa Isra'il shi ma ɗan wani lokaci a wajen je bai bi awa hudu ba ko ɗan abubuwa to kuma wannan mi'rajin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hau sama kamar ana nuna wa al'umma sane za a kera roket din a je saman ma duk gaba gida duk a daren nan manzo Allah ya nuna waɗannan abin duk za su ya nuna za a hau jirgin dan gashi ya hau buraka shehu radiyallahu anhu a cikin waƙen da yake wa jirgi yake cewa wa inni ala shubli buraki gani akan wani abu da ya kama da buraka da yake walƙawa jirgin sama ya zuru yana kewaya fa subhan biyobin gashi mun karya kumallo a filin jirgin saman yau da kar kenan ba a watan biyu kwanaki ba a yi karfe goma ba sai zamu a gina kwanaki wanda in tafiya ce sai an yi watanni ana tansani wa kadirin ka san wannan kira ce ta kuduran Allah tabaraka wa ta'ala duk shu'uni ya biyu ka san da sha'anin Allah yake tafiya wannan jirgi din nan ko duk gabaki daya to ai ba wani abin mamaki a ciki bari a ce an malamai su rikice irin wannan wannan ya ce wanda ya dama ka furci wannan wanda ya ce kaza kaza to ba wa salatu wa salam tira da aminci ala akmalin nas abu sa cikakken mutane insan likamil annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akramin nas mafi karancin mutane wa alamin nas mafi ilimin mutane duk wannan tafanolin sai da annabi ya faɗi shi sallallahu alaihi wasallam sai dai yanzu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sahabbai bayanin gidan gilas za a gina gida na gilas mutanen da karshen tafanolin su san gida na bulo mafi abin da suka sani gidan fata gidan gashin rafuni a gida su manzo Allah yanzu ya dinga gaya musu gidan gilas ai ka san sai dai irin su sai na abokan su za su yi imani ko su yadda ai za su amma idan yanzu yake musu akwai wani irin gida a aljanna na waje yana gano na ciki da duk abin da ne wannan kenan gidan gidan ne wani irin gida ne aljanna na waje yana gano na ciki da duk abin da kowa gida ne amma na waje yana gano na ciki wannan gidan ne ne gidan da kaga gidan gidan sai ka ce to wato wannan annabi yake faɗa sallallahu alaihi wa sallam to dukkanin waɗannan abubuwa za mu zo ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai faɗa ba dukkan su wai kalu ma la ta'lamu to Allah ya sanar da manzo Allah shine mafi ilimin dama ai an tafi annabin zamani sai ya fi duk zamanin ilimi dan in wani ya zo ya kure shi a ilimi yanzu shine annabi to shi kuma manzo Allah annabin azalan wa abadan ne sallallahu alaihi wa sallam da haka yafi dukkanin azalan wa yace Allah ya sanar da ni ilimin na farko da na ƙarshe kuma ya ƙara min da ilimin da ba sani ba sallallahu alaihi wa sallama to ya sanar da sahabbansa da al'ummarsa kowa iya gwargwadonsa kowa iya gwargwadonsa sallallahu alaihi wa sallam kowa iya gwargwadonsa to mafi sanin mutane walaqad karramna bani adama Allah ya ce mun girmama dan adam wa amalnahum fil barri Allah ya ce mun dauki dan adam akan kasa wal bahari Allah ya ce mun dauki dan adam akan teku wa razaqnahum min at-tayyibati mun azurta su da dadada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juya ba alhamdulillah to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ɗan adam akan ƙasa wa yanzu in ka dubi wannan aya da za ka tsaya kai tafakkurin ta Allah ce ya ɗan adam akan ƙasa yanzu me yake ɗaukan mu akan ƙasa ya tuba mu mota mota za mu hau suke ɗaukar mu a kan ƙasa mu hau jirgin ƙasa mu hau amma Allah ya ce shi ya ɗauke mu tabaraka wa ta'ala kuma haka ne ko mu sani ko kan mu sani kuma ya ce shi ya ɗauke mu akan teku tabaraka wa ta'ala shi ya ɗauke mu akan teku ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke mu bil bar wal bahr akan teku jiragen ruwa da kaza kaza kaza to to dan yanzu an halba roket din ma an je iyo ba wannan ma shi kuma nuna mana shi ya dauke mu ba ai ko ya san dai jirgin sama Allah ya kare kada wani ya ce bai san basara Allah wala la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba ko sai bai hau jirgin sama to ina kuma wanda ya hau roket ai haka wannan shine ma gangariya wanda ya san kam lalle Allah ke rike da shi tabaraka wa ta'ala to Allah kuma ya azurta mu daga dadada wa fasallahu Allah yake muka fifita yan adam ala kafirin abu satili min man kalakana daga abin da muka halitta tabdilan fifitawa to ya daga cikin yin dan adadin da ilimin da kuma amma ba'adu bayan wannan salati da sallama da ayoyin qur'ani da ayoyin hadisi wanda an gama ba da amsan ma in dai malami ne ya san a to kai ba komai lalle an ce kaza kaza fa innal islama musuluncin nan namu ja'a ta'arifu bihi wadiha sanar da musuluncin nan ya zo mana a sarari musuluncin nan ba abin ba a koya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu musuluncin nan wara wara abin da ba wanda zai jahilci abin sai dai mutum ya jahilta da gangan ba wanda bai san musuluncin nan ba sai dai ya jahilta da gangan kuma mun gode Allah wannan hadisi da manzo Allah ya sanar da mu musuluncin nan wara wara mun gode Allah Allah ya saka wa nawawi da alkhairi sai ya haɗa hadisai arba'in don su yi saurin haddacewa da kaza sai ya sa shi a farko farko sai ya zama na tun ma kafin ka shiga ma wa'yansu manyan makarantu ko ka je wajen wani babban malami ka duk yan makarantar da sun haddace wannan hadisi yaro karami za ka je yana faɗa wannan hadisi da za mu karanta ma'ana kusan duk ƙananan musulmai ma da kowa da kowa ya haddace to kaga mutum yana ta gwama lumfashi yana ta gwama numfashi a kasa to kuma wannan hadisi shine agogon duk wata magana da za a kama shine za ka mai da shi agogo na duk wata magana da za za a kama to musulunci dinnan wato sanar da shi ya zo wazihan asarari fi hadisi jibril a cikin hadisin mala'ika jibril allazi rawahu muslimun wanda imamu muslim ya rawaito shi an abdullahi bin umara an karbi hadisin daga abdullahi dan umara bin al-khattab shi kuma ya karba an abi daga babansa sayyidina umar dan khattab qala sayyidina umar yace bainama nahnu julusin inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama takanun wata rana muna zaune a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malami da almajiran annabi da al'ummata haka za a zo a kewaye manzo Allah kuma a ta jin sakon Allah a ta karatu kuma a ta jin abubuwa to wata rana muna nan zaune gaban manzo Allah fa za ta yobin wata rana iz tsala alaina rajul sai ga wani mutum ya hudo mana ya hudo ma'ana ya taho ya zo amma galibi ba kama sai waiwaya za ka ga wani yana tahowa a ce ga malam nan ya taho sai za a ce ala saboda kamar ya kullo ne sai ga wani mutum ya hudo mana to ya balarabe ne ya san ma'anar ja'a ko izda kala alai ko ko amma wannan dala a ce mutum ya sai dai tsin kaya sa sai dai ganin sa kai a wajen to wannan ana cewa dala dala albazo alaina sai dai lokacin da ya kullo wa sai dai ganin sa kai to izda la alaina rajulu sai ga wani mutum ya kullo a gare mu shadidu bayadu siyabu mai tsananin farin tufafi kayansa farare kwal kwal kwal kwal shadidu bayadu siyabu shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi wai ka san abin da yasa yake faɗa haka saboda wannan lokacin zamanin tafiya kafa ne duk ba ko in ya zo kura za a ganshi da ita fututu gashin yayi kura yayi kura ba a gane shi ma ba a gane shi ma sai abu fatihi wa billahi an wata rana a kaula ya ce mana wai ya hanya yanzu a shewa hanya ta wuya inda muka zo kayan mu wari kare da yake ku kayan ku wari suke ai mu da an zo ba a gane waye zo sai yayi wanka da tsakon kura sai a yi wanka sannan za a gane waye ya zo to ta tafiya haka take dama da mutum ya zo gari sai dai ya je gidan wanka tafiyar ta ke to amma yanzu wannan mutum gashi ya bullo bari da gidan zai yi bayani gashi ya bullo gashinsa kamar yanzu ya fito daga wajen fami wajen wanke kai gashinsa kamar yanzu ya fito daga wajen wanke kayansa kamar yanzu yanzu ya jawo su daga adaka ya sa bai je ko ina ba la yura alaihi asaru safar duk wani alamar matazi da ake ganin shi wannan mutum ba shi da ita kaga tun daga nan zaka san wannan mutumin abun mamaki tun daga wannan magana la yura dan ne wala ya arifu min ahad mu ko yan madina ba wanda ya san shi ma'ana ba ko ne ku ba shi da alamar tafiya wannan iya faɗar magana irin haka ma'ana daga nan zai nuna ma to yanzu hankali su zai to Allah wa ai wannan ne me wannan mutum haka yake wala arifu min ahad hatta jalasa ila annabi yazo ya shige mu ya shige mu ba kowa yake ne ba annabi yake ne hatta jalasa ila annabi har yazo ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi ya jingina gwiwarsa da gwiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama gwiwarsa ta jingina da gwiwa annabi ma'ana gaba da gaba sufur hadu sufur ko hizda fit ake cewa ko gwiwarsa ga ta a cikin gwiwa annabi wa za a kafai ala faki zai ya tsora tafukansa a bisa cinyarsa imma dai akan cinyar annabi laraba suna haka a ce wani ya kai ko ku a'a alamar bai tambaya ya ladabi shi shi alamar wanda ya tsuguna da ladabi shi jibril shi wannan mutum shi ya tsora hannayensa akan kafarsa shi yana yana dauka ala faki zai akan cinyoyinsa sai ya kara idan bai nuna na annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ce ya Muhammad, ya kai Muhammad, wannan kira sahabbai ba saba da shi ba, sai dai ya Rasulallah, ya Nabi Allah, haka Allah yake kiransa. Ma'ana ya nuna shi yanzu kawai wani mutum ne da ya zo ma bai san wasu wannan ba, dan ya nuna fahimta. Ko kuwa ya faɗa ne da sahabban kila wani ko zai yi gangami, amma da ya ji an irin wannan kira na wauta, kowa sai dai, wai waye ya zo ne. wai waye ya zo ne in ba dan ma Umar ya zama mutumin da abin mai dan rikici wani kida sai kai ba sun guje shi kai ba haka ake faɗa ba sune suke nuna ladabin hada din ko sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad da haka ba a faɗa haka a dinga rufa ya Muhammad ya kai Muhammad a kabirni an islami na zo ne ka gaya min wai ne musulunci ne shi ne musuluncin nan da musulmi musulmi mu musulmi ni musulmi ne kaza kaza ai ke wannan hadisi kowa ya tsara sunne kuma zan da yara ƙanana masu haddace shi mun gode Allah aka bani labarin musulunci kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam al-islam musulunci kake nema ka san ko menene ma'anarsa an tashhadu Allah ilaha ka ce ba wani ubangiji sai Allah ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan cewa annabi muhammadu kuma rasulullahi ma'aikin Allah ne wato kima salata sai ka tsaye da sallah azhar la'asar magriba isha asuba wato tiyar zakata ka ba da zakan Allah ya hore ma wata suma ramadana in ramadana ya zo ka dinga azunta alhamdulillah gashi duk muna yi gashi muna azunta ramadana mun gode Allah yanzu muka yi sallah wata kuɗi ne dai Allah ya kawo su ko a yi zakka insha Allah wata suma ramadana wata hujjal baita ka hajjanci ɗakin Allah in istata ilai sabila in ka samu hanya zuwa gare shi an ce guzuri da abin hawa shine ma'ana guzuri da abin hawa in istata kala sadaka da yake kai kai gaskiya eh wannan abu da ka faɗa shine musulunci ka ji mai tambaya kai kayi gaskiya ta ji na lau da na mai ce sai muka yi mamakin mutumin nan yas'aluhu yana tambaya annabi wai sabbi kuma yana kayi gaskiya ashe ya sani ashe ya za ka zo ka tambaya a ga yana kuma eh wallahi ai haka ike ana ka sani kenan ko yasa to a yanzu alhamdulillah in dai rantan musulunci ne na an ji shi duk waɗannan abubuwa duk wanda ya rike su yana shi ne musulunci wanda ya basu shine kafin wannan shi wanda bare sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin musulmi da kafiri sallah in mutum yana sallah musulmi ne in baya sallah kafiri ne kai abin da manzo Allah ta mutum ya faɗi kalmar kafirci ya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ba an zara takobi za a kashe manzo Allah yace yana sallah fa yana sallah ka kashe shi bayan yana yin sallah sai wani komai sallah komai abu ba ma wai wani kafirci ga ba ka kawai bambancin ra'ayi ne kawai ko bambancin wai da ke bai kalli sallah ga wanda ya ce da annabi ya yi zalunci duk an zara da manzalla ya ce yana sallah yana sallah ba ga wannan shine musulunci duk gaba gida to duk abin da zai karatun da zai sanar da kai wannan shi ake cewa fikihu karatun da zai sanar da kai wannan shi ake cewa fito malamansa suna nan manyan littattafai suna nan masu mazhabobi suna nan duk wa'annan littattafai na hadisi duk gaba ki dai abin da suke karantarwa kenan wannan alheri to shi kenan da kuma daga nan da kuma da ba karanta hadisi ne rikici ba warware shi warware shi na ga bukari ya kawo hadisi kuma ya kuma kawo da shi amma zai da wata matsala kuma da zai yi magana a kanta warware shi warware shi zamani ma idan shugaban kasa ya gama magana da 'yan kasa sai an nemo waɗanda suka san ilimin magana sai an nemo justice wane ne kaza a ce to me aka fahimta a ka nukuda kaza da ya faɗa me ai ana san kaza ita a'a ai in aka saki layi kaza ai kaza kaza ake faɗa shine ilimin dama to da an da musulunci ya kare ga wani sai wannan dan tambaya sai ya nade kayan sai tafi a'a kala kala sai mai tambaya ce fa aka birni an da imani to ba ni labarin mai imani ku ashe kuma da wata magana kuma da ashe imani daban musuluncin daban islam daban iman daban a haɗa ake ne falala Allah da musulmi ya kama wannan aikin zai sai ya shiga imani zai ga ma wata rana yana sallah yana kuka sai ga kuma imani ya dan hana shi abubuwa ya hana shi abubuwa amma Qur'ani ya Qur'ani ya san wannan abu qalat al arabu amanna la rabazu zo suna cewa da manzo Allah ai mun yi imani ba Allah ya ce lan tu qul lan tu ga musu ba ku imani ba walakin qulu aslamna ku sai mun musulunta ba kawai dan ka musulunta shikenan ka zama mu'mini ba amma ka kama hanya insha Allah in ka rike abubuwan da kyau wannan aikin na zahirin suka gyara zuciyanka suka sai ka shiga imani duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ne mumini ba lal aka to fa kabirni an da imani to ba ni labari ne imani qala an tumina billahi ka ji hukuncin nan kuma ya canja yanzu kai imani da a ce yanzu wanda ya shaida la ilaha illallah da ya imani da Allah ba shi da ya shaida ba wani ubangiji sai Allah amma karshen ustazan ma da manya-manyan malamai wanda suka ce ya zaune al'arsu wannan shine karshen babban malamin ma Allah ya dada su shi ne kasan babban malam ba malami ne wanda ake zuga ake ba kamar sa ya ce duk wanda ya ce Allah yana ko ina ya kafirci ya zama Abu Jahl ya mai da Allah biliyon ta ga nan imani kam musulmi ne na gidi amma dai ni an tumina billahi ya imani Allah yana ko ina a wannan abu wannan shagarar ya fi ƙarfin sa wannan wannan ya fi Allah yana ko ina mu ga girman sa tabaraka wa ta'ala ko bai sa ya zama da yawa ba mai labarai ma yana can su bidiyo a zaune ga kyamara dai a gabansa amma za ka gan shi a kowace tv ta gari tana kamo shi bai sa ya zama da yawa ba bai sa ya zama biliyon sun yi ba a shi kaɗai ne amma kuma shine kan gida shine kan hake shine kaza shine kaza tabaraka wa ta'ala da kamar rajin kenan za a zai ce ai shi irin wayannan ai addini aka ce yo waye raba ma tsakanin addini da wayannan waye raba ma sai wanda ya raba kai ka raba da haka ke shan wuya to an tumina billahi ka imani da Allah wa mala'ikati ka imani da mala'ikunsa yanzu don Allah sai na jibril alaihi salatu wassalam fuka ziki dubu ɗari shida ne da shi jibril alaihi salatu yana da fuka ziki dubu ɗari shida kuma kowane fukuke ɗaya ya rufe mahudan rana da mafaɗar rana ba na ya rufe duniya amma kuma dubu ɗari shida to ya ce in ya je gaban mika'ilu shi kansa kamar ƙwai ne a gaban giwa to amma kuma daga shi hannunka irin duk kaman zakaru ne alamar zakara ne da kafafuwa da kaza kaza kaza yanzu Allah zakara ne suka fi biyu mun sani ne suka fi uku ba a ina na uku yake a kirji ko kan baya ko kaza to jibrilu alaihi salatu wassalam da zai fuka fitin sa ya rike duniya da irinsa da irinsa da irinsa kuma su wajen dubu ɗari su kuma ya shigo sauran manzo Allah su hira da shi kuma sai ya shigo ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kira to duk ina yake wannan buga kan ina suka duka to wannan ko technology yayi yanda da za ka tsaya gaban TV sai ka ke kere TV kanin ka TV sau nawa in ka tsaya gaban ta ko a go yanzu da an dauke ku a bidiyo kuma sai gonku a cikin TV ga kunan ku wajen dubu nawa sallar idi abi ko sallar a ta ai ga malam wani ma duk gaba ɗayan sa da kafan nasa da komai har ga motar sa har ga lajuwa ne har ga shugaba ne ga kuma duka ku a cikin TV har da ka zo gaban TV ka tsaya inna lillahi la kullu shay'in qadir duk technology ya nuna wannan duk gaba gida sai dai mu ya zama gida ku da gangan to ka imani da mala'iku wa kutubihi da littafan Allah wa rusulihi da ma'aikan Allah wal yawmil akhir da ran lahira wa tu'mina bil qadri ka imani da qaddara Allah abinda Allah ya yi khairihi wa sharrihi alherin sa da wannan alherin sa da sharrin sa duk daga al'ul kullun min indillah kama da haula da kawai la yakaduna yaqabuna hadda duk daga Allah ne kaga ga wani in kaza kaza kaza to qala sadaqata kai wannan shine shine imani to fa nan wajen imani da Allah da mala'iku da littattafai da ma'aika da ranar lahira da kaddara wannan fa shine aqidar da ake faɗa shine aqidar to da addinin ya ƙare daga nan ya ƙare mutum zai zama musulma sai ya san wannan ba ba dole ba ya san dai ba wani ubangiji sai Allah Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da shikenan amma nan ana so ya zo nan an bai zo ba ma dai aljanna iya kan tana kan aljanna wanda ya zo nan tana nan to da addinin ya gama a nan da sai ya ɗauke kayansa amma sai gashi fa akabir ne anil ihsani to ba Allah bari ne ihsani kuma ne ihsani kuma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta abudallahi ka annaka tarahu ka bauta Allah kaman kana ganin sa nan kuma ba wai ka imani da shi a kaman gashi ma akwai yakinin da ya kai wannan kuma yanzu ka huta ilmul yaqin yanzu ka kai ainul yaqin ainul yaqin rabbi aruni anzur ilayka sai abin da kake nema ke ko rabbi arziki kai fa tuni mu Allah nuna min yanda ake raya mata can kuruko al awlatu baka yi ma qala la ya zama innaka jidan zuciya za ta nufi kai yanzu yan yan gani ne akwai wanda shi bai jira sai ya gani sai kai bari mu gani da idan mu kuruko to anta abu da Allah kawai ka annaka tarahu kaman kana ganin fa illan takun tarahu in kai baka ganin sa fa inna wuta laka to kaman yana ganin ka wayan nan duk da muke shigowa masallatai duk makafi ne kawai ga muna a gaban Allah ba wanda ke ganin sa su kawata kamar kana ganin sa kamar yanzu makami na duk je gaban sarki su dai ba sa ganin sa amma sun gashi nan kan kujera sarki ba wanda zai dausan da ya maka gaba yayin abu to wai ka zama a masalla ko in kai ko ina ma ka zama haka bare kuma an kata da ibada ka zama ka karkade duniya da abin da yake cikin ta ka shagala da ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala to wai abin da yasa shi ya kawo wannan hadisi san sai yana gaya malaman ne to ina so in gama gaya muku hadis sai ku ga- gaya min inda annabi ya faɗa duk wanda ya yadda an harba kumbu a bolo kafin yi shine ma'anar ka shine ma'anar ka wannan duk dai ga addinin ga imani ga islami duk an yi bayanin sa to sai ku gaya min inda wanda ya yadda da harba kumbu a bolo kafin yi to ka kala fa akabirni to shikenan ba an labari an sa'ati me washe ne kiyama kala sai manzo Allah ya ce man mas'ulu anha wanda ake tambayarsa bai zama bi a alama mina bai ji mai tambayar sani ba ni da kake tambayar ban fi ka sani ba to kuma ya ga nan a fili ya so matonuwa ni da kake tambayar ban fi ka sani ai lalle an san wannan mai tambayar ba ordinary mutum bane tun daga manzo Allah ya ce ai ni da kake tambayar ai ban fi ka sani ba ma'ana ba wai ba mu sani ba ko kaza amma ka san ba za a layi da fi hali wakati ya illa ku ba wanda zai iya nuna lokacin da sai shi Allah bai da wani daga cikin waɗanda ya sanar a turaren ko yana daga cikin sirrin rububiya duk annabin da ya faɗa a tube shirin nan kuma ta canja yana daga cikin sha'il asrar rububiyyah wannan to ka san ba ma faɗa ga wani abu ma da manzon Allah ya ga ba a faɗa ba ka ce akwai wani abu da za a ce ba za a faɗa ba yo nawa kai ma nawa ne abu a jikin ka ka isa ka faɗa kai ba ka faɗa ba to ha gani ko to kamar masul an haji alamin sai ba ta iban sani ba ya ai wanda ake tambayar da kuma tambayar sani ba kala to sai ya bar wannan sai ya wasu to fa akabirni an amarata to shikenan ni lalle ranar da ba a faɗa to amma faɗa alamomin ta mana ba ni labarin alamomin ta kala an tali da al'amatu rabbata alamomin kiyama kaga kuyanga ta haifi uwar gidiyarta uwa ta haifi yarta da ba za ta iya juya ta ba kila haka ake yi kila kuma za a yi abubuwa a yi fituhatu da yawa har sarakuna su yi sadaka a dinga haihuwar sarakuna din duk gaba gabaki da da ba duk ba su san irin wannan ba to kuma duk haka ta faru wa an taral ufata za ka ga marasa takalma kafarsu abu take saboda tsabar talauci kurata tsararru sai walki sai ganye ri'a a sha'i makiyaya dabbobi ba su samu ma karfin su sai raƙuma ba ba su ba su da kuɗin da za su sai shanu ma sai yan akuyoyi yan kaza ka wata da tsabar talauci ya ta ɗawalu na bilbuniyani su suke kere-keren hawa kaza a bunni hawa kaza hawa kaza wayan amerika duk da suke wannan da duk abu ne a cikin daji da ko ina ma to haka talaka ma za ka ga su kuke abu a cikin birni to in ka ga haka ka ce kiyama ta zo ya tsada wa kala sun man talaka sannan mutum ya tashi kuma sai ya tafi yan kuma wajen koma ana ganin yadda ya kama hanya shi kenan sai ya tafi kada duk su maliyan sai na an zauna wani lokaci a gaban annabi annabi ya ce kuma ba sun makala sannan annabi ya ce ya umar ya kai umar hata da liman da sa'ide ka san kowa ne wannan tambayar tawa qultu allahu wa rasuluhu ala ya ce a allah da manzansa ne ya sani diba allah da manzansa ne ya sani kai in ba dan akwai hikima da ake nufi ba ai zance ya kare allah da manzan amma baka isa ka ce suka sani ba ko su yi suka sani yanzu manzan allah ya kore ka Allah wa rasulu haku an yurdu hu ba yurdu huma wani technology ne nan ba Allah da manzansa ne sani qala fa innahu jibril ai jibril ne umar atakum yazo liyu atakum jibril ne zai yu'allimukum dinakum dan ya sanar da ku addini ai ke kowa haka ce wannan hadisi jibril ne zai sanar da mu addini ka san a take ana akwai islam iman ihsan ga aikin islam kaji ga aikin iman kaji ga aikin ihsan kaji duk ilimin da zai karantar da kai can sunansa fiqh duk ilimin da zai karantar da kai iman sunansa ilmu tauhid ko ilmul kalami duk ilimin da zai sanar da kai anta abu da Allah ka annaka tarahu shine ilmu tazkiya ilmin gyaran zuciya shi ake cewa sufanci tasawuf ai sufanci ba imani ya zaka da insani in ba musulunci bane ko kaza kaza to duk waɗannan ya race a sani duk duka baki da to in kun ji wannan rawar muslim muslim ya rawaito shi ashabu sunan da ma'abota sunnoni turmuzi kaza kaza inna hadha al-islam ai ka ga wannan musuluncin da yanzu aka karanto mana shi la yu'aridu shay'an mimma yaqau fil kauni ko kuwa yanzu kun ji musulunci ko to me ya nuna an imani da rocket an harba rocket ko an je duniya wata me ya nuna an zama kafirci ma'ana babu to kuma bari ya sanar da mu inna hadal islam musuluncin nan namu la yu'aridu shay'an mimma yaqau baya warware baya fito na fito da duk abin da yake faruwa fil kauni a cikin halittar nan mina saka shoki na daga binciken ilimi knowledge science wane ne musulunci addini mu zai yakin knowledge ko zai yakin science duk malaman science zai su kai da sun binciko duk abin da za su ga addinin mu ya faɗe shi tuntuni ba ma tsoro malaman knowledge sun su yi ta binciken su ta binciken duk in sun mutu za su ga addinin mu ya faɗi abin tuntuni kar su kula da gaulan malami wanda iya shafi iliminsa ko iya yan iliminsa shi ya ɗauka addini oh kar su kula da shi idan sun iya turanci don haka mun gode Allah da aka fassara Qur'anin da fassarori kala-kala an fassara shi da turancin a'a ba turan ya zo ya ga fassarar ta turanci to kuma shi a irin tunanin da yake wanda tafai wa littafin haka a irin tunanin da yake wanda tafai wa littafin haka to bana fito na fito min baya kautul kawan min sakashi wa ziyadatin bil ilmi da qali cikin ilimi bal balil islamu bari dai musuluncin nan namu yurshidu shi yake shiryar da musulmi da kowa ma ila tadabbur a dinga tunani cikin komai a dinga bincike afala ya tadabbaruna a dinga tadabbur a dinga tafakkuri afala ya tafakkuri siru bil ard a dinga yawo kan kasa a dinga iktisha a dinga bincike a yi binciken duwatsu din geology din a yi binciken ruwa din a yi binciken iska din a yi binciken kaza a gama a yi kaza da aka jin larabawa na wancan lokacin kafin shirme ya zo cewa kaza kafurci ne kaza kafurci ne kaza suna nan akan yadda suka kawar da shi sai da musulunci suka zo su ne shugabanni in a likitancin ne in a geography din ne in a tarihin ne su ɗabari din su ibn kasir din in a likitancin ne su ibn sina din su iwane ne in a kanin fannonin ilimi din ne su ibn rushd din ibn rushd ga yana har tura yau rushdiya karatun sa duka baki da amma yanzu duk an zo kana son ka yi wani fannin ma an ce kafirci ne fa kafircin za ka shiga to kai ka taɓa kafirci duk an mai da mutane jahilai sai dai alwala babun alwala babun wankan janaba babun kaza babun kaza babun kaza shi kuma abin mamaki wanda ya hana kan shi kuka ne yana so ya gaya ma technology sai ya nuna ma Allah yana shin zaune akan sama to shi kuma ya fita technology da ya hau ya gano shi ke ga hagan to addinin mu ma ce yake a yi tunani wa tafakkuri addinin mu yana cewa a dinga tunani a dinga tunani tafakkuri ka dinga bincike wannan gari a dinga duban abu duban to ya aka yi abin nan ya yi yaya ƙarshen abin yake yaya kaza yaya kaza Allah la dama zai baka la dama zai baka ya kuma ka zo kai ta ibada in dai ba farilla ba ce ka je ka shiga laboratory ka dinga wannan ka malami ya buɗe littafi ya gano wata matsala ya gano abu ya je ya raka a dubu na da wajen Allah ya zai raka a dubu dan zai kawo abin da zai tsayar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabassur a dinga kallon abu kallon zuciya ba kawai kallon ido wannan kuru kuru kara a'a kallon basira diga an ce da akwai abin da ya fi la ilaha illa wannan la ilaha illa da ita mutum ya musulunta malamai suka ce da da akwai abin da ya fi ta da ta tunani ne dan Allah sai ya faɗi tunani gaba da ita allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ne ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا ما زال yake duk wanda zai karanta wannan sura bai min tunani anan wanda ba kai ya karanta sai ajiye ta to ba wai ma ka wannan da ana zabura ba aida da aran mu ku sai ajiye na to amma so ake yin ka kashin girman tunani da abubuwa addinin mu ya yarda da kayan abu miliyon da ake sa ka je ka kula da da ka kula da na yanzu ka kula da kaza ka kula da kaza amma yanzu da an zo an kama gari kayan gidan tarihin za a rusa da ka abubuwa duka ina ina baturan da ya ina baturan da yake kan abin da addinin da yake kira zai ya daida wannan sakaci sai zai daida ba zai daida wannan sakaci ba to addinin mu ya yarda da kwarewa da za ta kai ku addinin mu ya yarda da ilimi dama abin da ya fara faɗa ikra ikra ikra karatu abin da ya fara faɗa kenan wani bature ya ce oh Allah ka ce ikira musulmi su yi karatu amma suna karatu amma ba sa fahimta Allah akwai baturen da ya ta'aliki akan wannan shi amma suna karatu amma wallahi ba sa fahimtar me suke cewa ba sa fahimtar me suke cewa ikira sannan al- a- addinin mu karshen abin da ya faɗa adalci wata kuma man turja ula bi lillahi summa tuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlam adalci da ilimi duk wata duk civilization da aka samu duk wata hazara da aka samu da wayannan aka samu duk wani culture da kaza kaza to addini duk yana neman kai wannan shi ya faɗa ma wa dalabin ziyadati addini yana cewa ka nemi ƙari min al-ilmi na daga ilimi wa ilayka ayatun bayyinatun bari zo ma da ayoyi min al-kitabil aziz daga littafi mabuwayi allazi la yatihi al-batil qur'anin da barna ba ta zuwa masa min bayni yadayhi ta gaba da shi wala min kalbi ko ta bayansa yunawwiru qur'anin da yake haskaka mana tariqan haqqi hanyar gaskiya liman anara Allahu basiratuhu ga wanda Allah ya buɗe basiransa bi nurul iman da hasken imani wa adawu ya shirya da shi ila siratul mustaqim zuwa tafarki mai yace li halika man halaka dan wanda zai halaka ya halaka an bayyana tin akan yana sani waya haya man haya an bayyana tin wanda zai rayu ya rayu akan yana sani akan gaskiya wallahu ya du'i ila daru salama Allah yana kira zuwa gidan aminci wai haji man ya sha yana shaida wanda ya so ila siratul mustaqim walau sha'a rabbuka amma duk ba komai da ubangijinka ya ga dama la amana man fil ardi kulluhum adda kowa zai yi kauya mashi'a kenan kuma wannan Ƙala ta'ala, to, ayoyin da za su ƙara bayyana zancen ilimi. Ƙala ta'ala, Ubangiji ya ce, wa hiya azamu ayatin, wannan ita ce mafi girman aya da ta sauka a Qur'ani, mun yi tafsirin ta. Dan me ta zama mafi girman aya saboda ta zo da tauhidin da ba wata aya da ta zo da tauhidi irin nasa. Shi Allah girma a wajensa girman tauhidi, girman kaɗaita shi girman saninsa, ba girman shirkai ba, duk da baki da. Saboda Allahu la ayatul kursi sabar da sunayen Allah tsakanin na zahiri da na bayyana su zo da goma sha bakwai. Allahu, a gare yanzu kaji Allahu. La ilaha illa hu, ba wani ubangiji sai hu, waye hu? Shi Allahu, hu, Allahu la ilaha illa hu, alhayyu, alqayyum wa'annan kan sun fito. La takuzuhu ba ta rufansa, shiwa Allah, sinatun wala naumun gangadi da abu. Lahu gare naka ne shiwa Allah ma fi sama ma fi arzi man zallazi ya shafa inda hu ware yake to a wajen sa shiwa Allah man zallazi ya inda illa bi iznihi sai da izinin sa wa ya'lamu ya san wa Allah ma baina aidihim wa ma kalfa wala yiduna bi shay'in min ilmihi shi Allah illa bima sha'a wa Allah wasi'a kursiyuhu kursiyinsa ta yalwaci a samawa ardi wala ya uduhu bai fi karfin sama bai nauye a gare shi ba wa Allah hibzuhu ma kiyaye su wa huwa wa Allah al-aliyu al-azimu ka kirga wa'annan ayat da sai da saboda sunan Allah bakwai sha bakwai da haka tafi kowace aya girma ba wai girman jiki ba in girman jiki ne ka dayancin daɗi ta duk gaba ki to bari mu zo da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ce Allahu la ilaha illa hu Allah ubangiji ba wani ubangiji sai shi alhayyu shine raye alqayyum da shirya halitta shi ya halitta ta kuma shi yake shirya mata lamarin da qayyum kenan la ta kunu sinatu yangadi ba ta rubon Allah wala naumun ko bacci lahu ma fis samawati duk abin da ke saman bakwai nasa ne wa ma fil ardi qasai man zallazi ya shawai wa ya isa yayi ceto a nan wajensa illa bi idnihi ba da ikon sa ba in ko ya iko za a yi tabarar shi kenan ai ba rikici ko in ko yi ko za a yi ya alam ma bai na aidini ya san abin da ke gaba da su ma kan son da abin da ke baya da su wala yahidu na bi shay'in min ilmihi bayi ba su isa su kewaye da ɗan wani abu daga ilimin Allah ba illa lima sha sai abin da Allah ya ga dama to kuma ai ba rikici ai ba rikici tunda a zai iya ganin daman a ce ai ma'aluma ce ai ke halittocinsa duk abin da Allah ba wai Allah ba zatinsa ma tukun a'a duk halittar da ya yi da kere-kerensa wa isa ya kewaye su gaba ɗaya ko ka gana iya zamaninka wanda ya shige fa ko wanda zai zo fa ko in ka ji labarin wanda ya shige to wanda zai zo fa wa ya san bai zai zo nan gaba in ban da Allah ai ko wannan zamanin namu tun daga 2000 din nan 98 tun daga 98 fitowar GSM din nan ai tun daga yanzu duniya ta canja ko ba ta canja ba ita canja to ka tafi lokacin da ba babura ba motoci da yawa kaza kaza sai yan kaɗan kaɗan kaɗan sai tsula mantaro ina irin da ake hawa a wana shi kamar keke babur ne wajen 1970 to ka tafi lokacin da ba su ka tafi kaza to waye san me zai billa gaba duk waya kalku ma la ta'alam illa bima sha to waye ita ya to bare kuma waye san abin da yake cikin su to din can cikin su to din kaza inu tafkar illa inda na kaza iluhu tafkafa amma illa bi ma sha sai abin da Allah ya ga dama Allah ya ga dama sai ya sanar da mutum duk ga baki da ba kuma kuma dan ya san da shi ai zama Allah tabaraka wa ta'ala amma ya zama abin mamaki kwarai da gaske illa bi ma sha sai abin da Allah ya wasi'a kursiyyu samawati gadan mulkinsa ko kujeran mulkinsa ta ishi sama da ƙasa wala ya udu hifzuhuma kiyaye sama da ƙasan nan bai nauyayi ga Allah ba bai fi ƙarfin Allah ba wa huwa al-aliyyu Allah shine madaukaki al-azim bai girma wannan ta nuna za a iya sani wa qala inna ma masalul hayatid dunya kaga misalin rayuwar duniyar nan kama inan zallahu kamar ruwa ne muka saukar da shi nan sama'i daga sama fassala da bihi nabatul ardi sai tsirran ƙasa suka cakudu da shi min ya kullun nasu abin da mutane suke ci wala na'am da dabbobi hatta idza akazat al-ardu zukrufaha za a tafi za a tafi har ƙasa ta rike adanta duniya ta keru ta keru ta keru kowa ya iya kira a iya komai komai da kake gani ba zai yi yayu hatta idza akazat al-ardu zukrufaha wa zayyanat qawa wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha hakkin cikin ta suka race kai a yanzu ai ba abin da ya fi karfin yanzu ba wani abu da ya fi ƙarfin mu ba wani wanda ya ce can a ta ha amuruna layakat wa zukuru fa wa zayyana wa zanna alwa annahu qadiruna alaiha a ta ha amuruna sai lamarin mu ya zo mata lailan cikin dare au naharan ko da rana kada Allah hafidan sai mu girbe duniya gaba daya rana ɗaya ko dare ɗaya a gaba ko rana ɗaya duk gaba ki ka zamanto ka allan ta gana bil kamar ba ita ce jiya ba ai mun ga wannan ayar a zamanin mu 11 September ba wai mun yarda da shi ba ba mun yi sulh da shi gidaje ne guda biyu ko wannan tagwayen gidaje sunan su nadi hatu suhubi masu sukar girgije da kaho zai iya yiwa kana hawa na 90 ana ruwa a hawa na 70 kai ka shige inda ake ruwan ma nadi hatu suhubi kowane gida hawa 111 ne kowane gida an kare su 1970 aka kare su in ka ji tandin karfan da aka yi amfani da shi da kaza da kaza da kaza kamar Allah bai isa ya wani abu ba waɗannan gidaje ne kila za su zauna kalibi na ko a tashin jama kila ga wanda ya abu awa ɗaya babu su har yau tura suna binciken wai meye lalle sun san gwama gwamai ne aka cika jirgi da su aka zo aka daki gidan da su amma shi kenan kawai dan an daki gida da mamai sai ya irin ya narke kaman gari kaman biskit kaman candin hawa ɗari da goma sha ɗaya ya narke a cikin awa ɗaya in an nuno kana gani yadda kasan candir yana narkewa haka yake narkewa har ya kai ƙasa babu ba wai ma ka allanta kana bil arsu ba yanzu ka allanta kana bayan awa ɗaya ka allanta kana bayan awa ɗaya wannan ba ga shi Allah faɗa ba don mun ga wannan ba don an gaya ma ba zai yiwu ba har yau akwai masu ilimin da aka ajiye america ta ajiye su har yau su gano meye wannan wa'yansu sun ba da resort sun ce suna zaton abin da ya tsara taimakawa gidan na ya haka saboda jona-jonan gas da yake gida kasan sun tura ba wai tukunyar gas za ka siyo ba akwai manya-manyan wurare irin wannan ba tukun a'a yanda kasa ana jona famfo haka ake jona gas sai dai akwai inda za ka kunna to sai kicin din wata iya area wajen ku gas ya amfani to shine suka ba da kila wannan jona-jonan gas din da ya circulation ga baki dai a cikin gidan gaba daya shine da wuta ta kunna a daya wutar sai saraya ni ga baki dai a ko ina shi ya ba shi karfi wa'yansu sai a'a kaza ne wa'yansu har yau ana mamaki to ka Allah ta gana bilansu dama mai wannan littafin muktari asul asaliya mun gode Allah dan Afirkan nan da yayi kuma shi ba sufi ne mai muktari asul asaliya dama ya ce wannan ayar ma'anarta nukiliya take fada gari a shirye da komai amma lokaci guda da an saki nukiliya yanzu aka so ba shine ba shine dazu bane ne sadaka daga wannan ma ba nukiliya bane gwamnati ma kawai gaba kidiya duk gaba kidiya to hatta idza aga sai mutane mu ji tsoron Allah tabaraka wa duk abin da kake gani me sauki ne Allah ya canza shi a minti daya kakka kakka ga akwai wani abu da ya fi karfin Allah tabaraka wa wannan shi zai kara ba samun tsoron Allah kaga ne yanzu da America suna da hankali da wannan ya sai sa tsoron Allah kuma kila ya sa wani tsoron Allah ba wai ma a kashe musuluncin ba sannan wa'yan kuma suka shiga musulunci sun san kai duniya banza ce to kuma ikon Allah akwai manyan kasan da suka ce su kuma ala America mai ya taba gaya musu haka ya je ya kalli abin dan zuwa aka dinga ana kallon mamakin wannan gini da ya je ya kalla da ya da nan ƙasa ya zo ya samu abokansa manyan ƙasar nan sai ya ce to mun je mun gano kuduran Allah mun gano abin mamaki da ba dai idan mu ta gani ban an ce mana wannan abu zai yi ba zai yi ba amma kaman gani ina kallon wannan abu wata rana yana ƙasa haka ya faɗa ba a so mun yi dama ya faɗi irin wannan magana to amma Allah ya shi ya nuna masa zai abu to kaza kaza to wala ya ila darus salami ko kaza ta nuna bilan wa qala fi ma'arif al-hadith an al-marakib Allah ya kawo a cikin maganar abubuwan hawa din nan duk da yake faruwa din nan waya kaluku ma la ta'lamu tafsirin mu waya kaluku ma la ta'lamu ce wannan a dinga rubuta su da janyan bari dan karatu ne mai dimbin yawa wa qala Allah yace wa in min Allah yana halitta abin da ku sani ba wa qala Allah yace wa in min shay'in kowane abu illa inda na kaza in sassan sa tana nan wajen wa ma nunzilu ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma sai da gwargwado sananne a lokaci sananne wa hal samma shay'un ina tambaya akwai Allah yace komai yana na akwai abin da ya kan yana cikin tafsirin Allah wa hal samma shay'un illa fi kaza in kaza in akwai wani abu da ya sai fito ba daga tafsirin Allah ba وقال الله يشي ولقد جعلنا في السماء بروجا من سنيا بروجي أسما wani matakalar taurari wa zayyana halin nazari mun kawata ta ga mai gari wa atizna hamin kira ta min kulli shaytanin rajimin daga dukkan shaytani abin jefa ko abin jefowa illa man saraka sama sai wanda ya saci jifa a tabahu shihabun mubinin tauraron garwashi ya biyo shi wa qala ubangiji ya ce sanurihim ayatina zamu nuna musu ayar kanmu ko ayar da take shiryawa a bisa kudura mu fil afaqi a sasannin duniya wa fi anfusihim har cikin kansu ma sai na nuna musu ayar da wato to hatta ya tabayyana lahum sai ya ga bayyana gare su annahu alhaqu Allah ne kawai gaskiya duk abin da za shi ba kawai babu wa qala Allah yace wa yudikum ayati Allah yana nuna muku ayoyinsa fa ayya ayati Allah tunkirun wacce kuke inkari wacce ce za ku ce ba ta ba wa qala Allah yace wa fil ardi ayatu lil mukminin a kan ƙasar nan akwai ayoyi ga masu ilimi yaƙini wanda suka san ikon Allah wa fi anfusikum kai ba ma a duniya cikin kan gama duba aya ce ta kuduran Allah ga ta nan afala tusu ba su da ido ne ba su da ido ne wa qala Allah yace ku linzuru ga ya musu ku dubi ma za ta samawati ne a cikin sama wal ardi da cikin ƙasa wa ma tugu da layati sai da ayoyi ba sa amfani wanda zuru da wa'azi an kaumin layoyi daga mutanen da basu imani wa qala Allah yace wa min ayati khalqu samawati wal ard yana daga ayoyin Allah halitta sama da ƙasa wa ma basa bihi ma da abin da ya watsa cikin su min dabatin na daga dabbobi wa huwa ala jam'ihim Allah mai iko ne a ya tara su lokaci guda idan sha in ya ga dama kadirun mai iko ne wa qala ubangiji ya ce ya ma'asharar jinni wal insi ya ku mutane taron mutane da aljannu in sada'atum in kun iya an dan fuzu ku fita mina kadai da samawatu kaman nan ku fice ta har ku fita wannan gilaful kariji wannan abu da ya lullube kan saman din duniyar gaba ɗaya wannan kwallon sai dai kuma inda yake saman ka nan ne saman ka to in za ku iya fita ma daga nan in dai kuka fita daga nan ko an dai ku je ko tauraron ko wata ko to in za ku iya fita famfuzu ku fita idan za ku iya fita to ku fita ma'ana ku zarce ku je shi idan za ku iya la tanfuzu na in gaya muku fa ba za ku iya fita din nan ba illa bi sultani sai da ibi Allah ya ce ba za a yi ba kenan ai da za a yi ai wannan wani malami ya kashe ya ce ita ta nuna min an je wannan din da ka ai sai kiyama ce za a yi kiyama ce ita haka malami suka gaya ma ba to Allah mai iko ne ya jawo ma ita zo duniya za ta yi aiki a kiyama kuma ga shi ta yi aiki a nan su waɗanda suka je duniya wata da jahilci suka je ilimin na waye na Allah ne tabaraka wa ta'ala illa bi sultani to wa hadha wannan wa in kana fi arsatil qiyamati ko da an ce a fagen kiyama za a fal qur'anu ma'ani la tanhasil ma'anun qur'ani ba ta takaituwa fa amkana nufuz ma'anonin qur'ani ya nuna mana za a iya fita daga daga saman ma bi sultani ilmi da ikon ilmi wa bi quwwati mashi'ati da kalfin ikon Allah tabaraka wa ta'ala ma sha Allah kana duk abinda Allah ya rana zai wa ma lan yasha abinda bai so ko lan yakun ba zai yi ba wa qala ubangiji ya ce mana ya kaluku ma ya sha Allah yana halitta abin da ya ga dama wa qala ubangiji ya ce afala yanzuruna ila lillahi kayfa khuliqat su yi duba zuwa raƙumi man su ga yadda na halicce shi in ka ji abubuwan mamaki da ake faɗa a raƙumi sai ga abu dan adam ya fi raƙumi laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim da adam ya fura kuma sai da dan adam an ce kai ta kallon sa kai ta ilimi sai abin ya zama sha'awa shi sa aka ba shi a kalli dan adam ba amma ilimin da za ka yi in ka kalli dan adam ya fi ka yi kalli rakumi kai sai dai shi kuma rakumi ka kalli za ka tabbatar da ilimi ba wani sha'awa sai ta baka haushi ma sai ka shi daya amma kuma ilimi zai ta fita ilimi zai ta fita aw la yanzuna ila libil kayfa khuliqat wa ila samai kalli sama ma kayfa rufi'at ya aka daga ta to ba sai ka kalla ka ce a'a ilimi za ka yi kuma duk karatu sama Allah ya gina ta bi gairi amadi ba da ginshiki ba ma'ana ba da ginshiki na bulo ko fila ko waye ba kaza kaza shi muhiddin ibn arabi da ya nasa da ya kalli saman ya nasa ilimin ya nasa ilimin ya risa din ya hada qur'ani ya hada ayoyi ya hada hankali da ce i sama ba a gina ta da wani ginshiki ko na bulo ko na karshe da amma tana da ginshiki shine dan adam dan ya zo ran da dan adam ya kare gaba ɗaya ran ita ma ta kike shi ita ma za ta faɗi in aka ce ran da abubuwan nan suka faɗi rumfan nan za ta faɗi me ya kirga da rumfan wa'annan abubuwa duk mu ne ginshiƙan ashe ba wani abu to kuma haka ya ma hankali an haka ginshiƙi dai ba zai zama ginshiƙi ba sai ya tokare har abu to yau ga wannan ginshiƙin ba shi da wata alaƙa ma amma iliminsa kuma yana da alaƙa da sama dan adam shine ginshiƙin sama in kana neman ginshiƙin ta ba bulowa ba amma mu ji arabiya ta dan adam kuma babban hujja ran da duk dan adam ya kare rannan iza sama'un fadar rannan ita ma saman gaba ɗaya za ta ce ta tashi ni ke da ba ta da amfani da shi ta ya kare duk gaba gida to ku kalli sama duk gaba gida afala yanzuna ila afala yanzuna ila al-bil wa ila as-sama'i kayfa wa ila al-jibali ku kalli duwa kuma kayfa nusuban ya asraka fata to yau sai ka zai Allah ya kira dukan hanya Abuja Aisha a'a ku zo ku ilimin geology kuma kaji ana faɗan abubuwa duka ba wa ilal ardi ku kalli ƙasa kuma kai fa suɗi haya aka shimfiɗa ta kaza kaza ba za haka ka dinga tukaji ba Allah ya kai fa suɗi haya aka amma makaryata wai kaman kwallo take maka a'a to kuma zo ka ilimin da sai da kanka in ka ji jogurafanta ka dinga bin jogurafanta ka dinga bin ka ji afirka ka bi ka ga kawai wani abu ne da kwallo kawai wanda kake jiwa dan daga nan ya ka bullata ya ka bullata duka baki da to duk gaba gida saboda su da wa qala la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la layli sabir rana bai kamata gare ta ba ta zo ta karo da wata wa la layli sabiqun nahar dare ba zai riga rana ba wa kullum fi malakin yasba kowanne akwai hanyar sa da yake tafiya wata akwai hanyoyin da yake tafiya ba rana da za a ce wata zai yi karo da rana amma na dan adam ne ya zuba kwallaye a sama irin haka sai wani ya sai wani ya yi karo da wani a'a kuduran Allah kowanne ya taimaka hanya wasa ma izatul hubuki Allah ya rantsuwa da sama ma abociya hanyoyi daga kanka za ka ga hanyoyi an ko me aviation me jirgin sama aiki kuma ya san tana da hanyoyi ko haka mai zuwa duniya wata din ya san akwai wani digiri mai sanyi wanda sai wannan digirin ya zo sannan shi jirgin zai iya shiga to wannan duk duk ilimin qur'ani ne duk gaba gida la shamsu yamma walal layli sabiqun nahar dare ba zai riga rana ba wa kullum fi falak kowanne akwai hanyar da yake tafiya wa qala Allah ya ce wa min ayati al-layli wan nahar yana daga ayoyin Allah dare da rana dare da rana aya Allah ne yanzu yanzu kuna nan duhu yanzu yanzu yanzu haske yanzu wa shamsu wal qamar da rana kanta da watan kanta la tazulu li shamsi kar ku jira ga rana wala lil qamari ko mai mamakin su amma kar ku jira da su wabdu lillahi ku kwada wa Allah sujada Allah da ya yi su yake shirya mulki ai sheda shi ai wasu sujada ba dan wa'annan suna da ban mamaki amma dai kake musu ku kalli wanda yayi la tafrahan bi al'umin jinsinta wa farah bi man an'ama in aqal shi kake kake ban ciki da nima da ifan ciki da wanda ya ma nima Allah tabaraka wa ta'ala allazi khalaqahu in kuntum iyyahu ta'budu in shi kada kuke bauta wa qala Allah tabaraka wa ta'ala yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujumin za'ida ce ko uqsimu na rantse da mazaunin taurari na rantse da kowace tauraruwa inda na ajiye ta malaman physics sun ce wannan aya wannan ko ba abin da ya sauka a qur'ani sai wannan aya to ya isa a san daga Allah yake kuma gaskiya ne Allah ne yake magana dan tsakanin tauraruwa da tauraruwa in ka ga nisan da ke da ilimin da yake da kowace tauraruwa inda Allah ya je ajiye ta ta kudu inda ya ajiye ta me yasa ta zama a kudu saboda kudubu shimali kudu ta kudu me yasa Allah ya ajiye ta saboda zafi ne a kudu da kaza kaza ita ta arewa me yasa Allah ya ajiye ta saboda kankara ce arewa kaza kaza ta gabas me yasa Allah ya ajiye ta mawaqi'un nujum kowanne ma'afkarsu to Allah ya kiran suka ce lalle ya dace a yi rantsuwa da mawaqi'un nujum daga tauraron duniya in kace za ka je tauraron wata lalle dole sai ka sai ka faɗi wannan aya ta Allah fala ku sumin mawaqi'un nujum daga tauraron wata in za ka je kaza in za ka je kaza in za ka je surayya in za ka je kaza kaza to kuma wannan ilimi fa su dai na turawa ga shi a aikace Allah ya ba su kayan aiki ga duk galibin malamai suna da wannan duk gaba gida abin mamaki dan wannan dan wannan katakon na gaban malamai za ka ga katako abin larabi muke ce masa abin larabi da shi suke raba gado da shi ne su ne board ɗinsu allon blackboard din su ko shine a dan wannan dan allon nan sai su kayan ma da sama yanzu gaba ɗaya sai su ma bayanin sama gaba ɗaya duk wannan technology da abu- malaman suke ƙwarai kuwa to Allah ta baraka wa kala ku sulu ba mawaki in da juru ai ku kusimu ina rantsuwa da ma'akkar taurari wa innahu la qasamu Allah yake wannan fa rantsuwa ce fa law ta'lamuna da kun sani fa azimun abin ma abin mai girma nake faɗa tabaraka wa ta'ala Allah kai ka san girman abin da ka halitta shi isa wannan abu mai girma nake faɗa fa da kun sani tura sun ce wallahi kam gaskiya ne duk wanda ya ilimin sama na ya san wannan abin da Allah ya faɗa mai girma ne wa qala Allah yake bal kazzabu bima lam yuhidu bi ilmi farje sun karyata abin da ba su sani bane wala ma ya tinta wuri da ilimin abin da zai zuga to yayi aka faɗa ne yo ayyo kowa haka yake mutum ne bai san abu ba kuma ka ga ya tashi yana ta faɗa a kai yana karyata yana karyata da za a zo a warware masa da ilimin yake nema kuma ba jayayya ba shi dan jayayya ba ko me kai ma ba zai yi ba da sai ta ke hanna ji kunya ba ni abin haka yake nema nake ta gogwa ma numfashi wa qala Allah yace waylil lil mukazzib wani yawma idin lil mukazzib azaba ta mata ga masu karyata dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala da akwai jin haushi a wajensa ba wanda yake ba Allah haushi irin masa mai karyata abu saboda ya nuna shi jahili ne ba na wasa ba dan haka su bai suka ce mutum ya kiyayi karyata abu duk mutumin da ya karyata abu babban azabar da Allah zai bar ya hana shi abu ba dai ka karyata ba to kai kan na haramta ma abu shine babban azabar da Allah zai bar sannan ga jahilci ga kaza kaza kaza kaza in dai ka ji an ce ba abu ne da ya fi karfin Allah ba ko ba abu ne da ya ikon Allah ne wanda ya fi wannan ma ji yayi وقال ubangiji yake ta faji ayya ala ila su kuma tukan da wa'annan ne mu ubangijin na kuke karyatawa ai ba mu karyata da komai ba to a ce to wannan duk in aka duba wannan ayan shehu dan an ce ma an jefa kumbu a kolo sai ne saboda masifa tana da da ka ana ta kawo karatu da yawa wa amma ijra'u hadhihi al-khawarij amma dan wannan abubuwan mamaki sun bayyana ala yadi man laysa bi mu'minin a hannun wanda ba musulmi ba ayyau dai bai hana ta yi ba ai ba wani abu bane Allah yayi ne zai kama shi kuma wanda Allah zai shiga kuma ya san lalle Allah yana da kudura wala muqirrun bi wujudil bari dan wa'annan sun faru a hannun wanda bai yadda ma akwai Allah ba suka gairi ha kamar irin wa'ancin ne mai ma sakara Allah ga abinda Allah ya hore da gairi muminin ba ga mumini ba istidrajan Allah ya musu wannan ne dan ya kama su dan kamun ga dan kamun ga idan kana idan ka haka rami zaka kama kura ko zaka kama zaki to sai ka zo ka nuna mai ya gani ma'ana ka nuna maka ba shi ganin shi kuma sai zuwa da gudu zai tamke ka wannan zaka Allah ke ab shi ko ya abuka to Allah ji ya ba su wannan kudura ta su a hannunsa ne dan su ai haka sun karaɗe duk inda kace Allah yana nan ma su ji sun karaɗe ma su ce babu sun karaɗe saman sun karaɗe ko ina kaza kaza kaza wa min shiddati zuhuri kafa'u inda suka tashi a nan da sunan amma ina su halittar ta tarihi musu ido a'udhu billahi su suka ce babu to Allah ya yi musu wannan ne dan ya kama su kai sai ka ce zan ce bismillah mujriha wa sai ce ne bismillah kai abu kaza da Allah wannan shi baya ne kawai dan na kaza dan na kaza kawai shi zai kai kaza ɗan wujudiya su da ban ce ba Allah kawai sai ne sha duk duk kaza kaza kaza to Allah yana dan ya kama su istidraji yin haitu la ta inda ba sani ba wa qala Allah yake la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawa wa'inda suka kafirci dinnan a garuruwa yau su suke komai kai ya rude ka mata'un qalil dan wani jin dadi ne dan lokaci kaɗan a ranar ga abu yau kafuri ya kasa wani abu a nan duniya to da qur'ani yayi ƙarya in bature ya kasa yin wani abu a nan duniya to qur'ani yayi ƙarya dan qur'ani ya ce ya alamu na zahiran min al-hayati dunya in dai zahirin rayuwar duniya nan ne sun sani yau shi kuma mumini ya kasa wani abu na lahira to shi da qur'ani yayi ƙarya shi mumini sanin Allah lahira lamurmuran Allah shi kuma wannan nata amma ya iya samu mini da san komai na duniya ba kuma bai cuce shi ba bai cuce shi ba malamai sun tafi ma zai iya yi wa annabi ma ya zamanta wani abin duniya kuma bai san shi ba ko kafin a sanar da shi ko kuwa dama ba shine wazifarsa ba amma a ce bai san wani abu na Allah ko na lahira ko wannan ba zai taɓa yiwuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutan Madina suna yin kilili na dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne amfani aka ce an ba ai ba dabino ba ke kai ni daga ina ke kawai wannan wata al'ada ce amma da zina zai iya yi da suka ji haka ba ta iya kai ba shi dai a iya nasa maganar kila malamai sun ce kafin Allah ya sanar da shi tabaraka wa ta'ala ai shi kenan sai wannan shekara duk suka ki yin kirili sai da bino ya lalace sai da shekara manzo Allah ya ce wai da samu da bino ya rasulullahi ba kai kace ka aikin lai ce kai jama'a in ban na kyale ku kyale ni ban ce muka ku ku fi ni sanin kayan duniyan sallallahu alaihi wa sallama in dai dan wani abu na rayuwar ku na duniya kaza kaza kaza ku cigaba da kayayyakin abu dai na addini ko na Allah kaza wannan sai da magana ne amma kaza to yanzu malamai sun ce kafin Allah ya sanar da shi ne bayan kuma Allah ya sanar da shi komai har magana rayuwar duniya ma manzo Allah duk ya warware komai da komai sallallahu alaihi wasallam to in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi haka dan wani mumini da jahili ya zauna wai shi nan na Allah jahili bai san boko ba ka kaza jahili bai san shi ba ka zama na Allah sai ka san wannan lalle ana so mutum ya san ko amma ba kuma dole ne ka sai ka san komai ba duk da baki da to mutum zai iya zama na Allah bai san wa'annan amma rayuwar lahira kan ya sani amma shi ko dama wannan bai san Allah ba shi kuma ba shi da Allah shi kuma dama ba shi ba zancen Allah ba kai kana ta tunanin Allah ma ya gigita ta ma baka kula da duniya shi ko ba wannan a gabansa ba dole ne ya iya wannan ba duk da baki da sai Allah yadda za mu karasa wannan abubuwa sai mu ji kuma yanzu duk an haɗa kayan ginin ne sai kuma a fitar da ginin duk gaba gida wai duk wannan dan mutum ya waye ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya san kudura Allah ba wani abu mamaki da zai gani in ya ya fi karfin kudura Allah ko kaza kaza ko ba daga Allah yake kaza kaza a duk daga Allah ne tabaraka wa ta'ala amma lokutan da abubuwan suke faruwa yanzu duk ma abubuwan sun gama faruwa ma har duk kuma kwakwalwar duk yan zamani yanzu kowa kwakwalwarsa ta waye amma mutanen da mutumin da sai gona sai jakin da sai kaza kaza ka zo ka ce ma an je duniya wata watan nan da ta umar ake hal malaman da dole Allah ya saka ji da alheri da ga yau dinga wayar da kan shi yasa muke cewa mun gode Allah da ya wayar da kai cikin addini cikin duniya cikin abu ba kuma dan ana son sa ba in ka isa kawo ƙarya a wanda kake so din kai kuma ce ne duk waɗannan document su kuma ba haka bane saboda ba ka son sa an ce tarihi baya zalunci in kai yi alheri dole sai an yi ta faɗansa tashi kuma an baka yi wata in kai sharri dole sai an faɗa tarihi baya zalunci dai abu dai mu dai yan yan zamani ma lalata abu amma dai document suna nan duk gaba ki da fatar su su tashi to duk wannan fa a tafsirin waya kan kuma Allah ta'ala wannan aya dole sai dai in mun je wani waje a dace kawai a ci gaba da karatu an je aka ce tafsirin ta wallahi shi Ramadan ya kare ba mu gama ba kuma duk kayan suna nan a ce duk gaba ki daya kamar kace za ka faɗi ilimin zamanin ka ne duk gaba ki daya duk gaba waya kalku ma la ta'lamu alhamdulillah